أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah wajen sarki ya kawo wannan rana ta lahadi sha ta ga watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 kalandar nasara kuma takwas ga watan uku 2026 muna cikin suratul hashiri sura ta 59 da yarjiyar surorin alqur'ani sura ce da aka saukar da ita a madina bayan hijira kuma babban darasin da take koyar da mu shine lallai cin nasarar da musulmi suke samu da ɗaukaka da rinjaye da murkushe makiya cikin duk abin da zai taso to wani tabbataccen abu ne da Allah aka yi tsaro mana sunnatun min sunanin layi alkauniya wa shari'iyya don ya nuna cewa mariyyar da ya jaddada cewa yana tare da musulmi to haka fa abin yake fa shi yasa duk yadda ta kada duk yadda ta juya za ta musulmi ke da nasara ba dole bane nasara ta tafi ba san kubuta da rayuka kubuta da dukiya kar a taba rayukan mutane kar a za a iya fafatawa a taba rayuka a taba dukiya amma dai musulmin kuma suka yi nasara saboda a ƙarshe dai su ma waɗanda suka yi ke ganin su suka yi nasara ko suka yi ɓanna a zaɓen musulmi za su iya dawowa ga sun karga addini wanda wannan babban dalili ne mai nuni da cewa sun san cewa wancan ba aikin gaske suka yi ba aiki ne na wasa to za mu tashi a aya ta takwas a wannan sura ta al-hashir bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين والذ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
to Allah lokacin sarki ya mala ya shimfiɗa kafin wannan aya kuma amara ta alal mu'mini sannan Allah lokacin sarki ya umarci mu'minai ba da islami bayan karɓar musulunci ya umarce su da cewa bi takawa da jin tsoron shi fi kulli shay'in a cikin dukkan komai wa fi amri da ganaimi da kuma cikin al'amuran ganimomi fi hadhihi al-aya a irin waɗannan ayoyi a wannan aya da ke tafi Allah ya umarni da kowa ya ji tsoron shi kowa ya shiga taitayin shi shine mutum ya bi umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar kuma ya kaura cewa hana-hanan Allah sai Allah ya faro daga wata tabaka cikin waɗanda suka yi wannan imanin kuma suka samar da wannan takawar ya ce da fukara'i game da waɗancan talakawa muta'alliqun bi mahdufin wannan jar da majrur duk jar da majrur inda ya zama tam ne kamar yadda malaman nahwu ke cewa dole ya samu ta'alluqi ko ta'alluqin ya zama wanda za a kaddara ne ko da ba ambata ba kenan to nan ba kaddara wanda ai shine ai ijabu ya ku mutane ku yi mamaki wai mamakin suwa da fukara ku yi mamakin talakawan nan ce ne ga talauci mai tsanani kuma ga yin Allah ga mutane da su yi kokari almuhajiri waɗanda suka yi hijira wasu malamai suka ce ai hijirar ce ma sababin talaucin saboda mawadatan makkan nan da suka yi hijira kuma su ake kira a nan lil fuqara'il muhajirina waɗannan talakawan waɗanda suka yi hijira alladheena ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da neman yardar shi wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon shi Allah ce ulaika humus sadiquna to waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imanin su lalle mutanen nan suna da gaskiya cikin imanin su dan idan ba mutum na da kwakwaran imani ba yana rayuwar shi a walwalar shi da wadatar shi da jarin shi da kasuwancin shi da gidan shi da rumfar shi da wurin kasuwancin shi ko gonar shi ko lambun shi ko fadamar shi ko gidan gona amma a zo a raba shi da su kaf saboda imani duk ya basu mutumin da ke da gidaje ko gidan da yake zaune shi da iyalan shi a yalwace a natse amma ga shi sai kuma yana kwana a baranda ta masallaci saboda bai ma samu wanda zai iya daukar shi su je da shi gidan shi ya bashi kudaden zaure ba ne amma bai taɓa fitowa ya nuna damuwa ba ba a ji yana korafi ba ba a ji yana suka ba ba a ji yana habanci ba ko habanci ba a ji suna yi ba to shi nan ce to waɗannan mutane su ne masu gaskiya fi imanihim a cikin imanin su haifu fitarul islama yayin da suka zaɓi addinin musulunci alama kanu fi akan abin da suke a ciki min shiddatin na tsanani wannan tsananin na kuntatawar kafirai a makka kenan yadda mushrikan makka suka taso su har shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu sauki ba shi sai ya tafi biya yana tuntubar suwaye da a samu goyen baya a wajen su a ga yiwuwar a koma can yayi tafi yayi tafi in taron mutane suka zo makka irin aikin hajjin su na jahiliya haka yake tafi yana yaya za a yi ko za a dace inda yake dan samun sauki wajen sayyida Khadija ta rasu inda yake ƙara samun sauki wajen Abu Talib ya rasu shi ma to kuma shikenan ya je Ta'ifa ko zai samu goyen baya ina ba su karbe shi ba to amma duk da haka sahabban nan suna tare da shi to wannan tsanani shine Allah ke ishara nan shine ma da yake cewa a tare da abin da suke ciki min shiddatin wa zukira an faɗa cewa rayuwar kuncin da sahabban nan muhajiru da suka yi a makka annar rajula mutum daga cikinsu kana yasqumu al-hajara ala batnihi min al-ju'i yana daura dutse a cikin shi saboda tsananin yunwa masu tarihi suka ce daura dutsen na da hikimomi guda biyu in aka daura dutse da igiya a ciki aka dan saki mayafi ko sani in wani ya zanka da idan kawo shi sun yi haka ne don kada su kai ƙara Allah kada wani ya ce wani yunwa kake ne sai to ba zan fara biyu ba samu abin da aka ci ba a wurin su wannan kai ƙara Allah ne to kamar kana cewa wani ka gani Allah ya kasa ciyar da ni ya kasa ma ya ƙi ba to amma don ka ta haƙuri ka ko an ce muna haƙuri an kai ƙara Allah to don su kauce ma wannan kai wa kai Allah ƙara to bari a yi wannan dabarar hikimar sanya dutse ta biyu su dan samu nauyi da kwari a jikin su kar iska ya kada mutum wata ruguguwa ta taso sai ta ingija mutum ta samu dan dutsen shi ya daura ya kara kilo kenan ko auna za ya zagan shi dan dumurmur da dan nauyin shi ashe ba a san kilon dutse bane to haka sahabban nan suka rika yi da duka wayancan manufofin wa kana rajul kai mutum ma a cikin su ya kasance yattakhidul hufrata fi shita'i yakan haƙa rami da bazara lokacin tsananin zafi ma da huje tsarun gairuha bai da abin da zai kare shi daga zafin rana sai wannan ramin da ya haka bai da riga bai da mayafi kida sai zari ɗaya da yake daura shi ma matsatsi wanda bai ishe shi ba ga tsananin zafin rana irin ta sahara ga shi ba muhallin kwana sai ya kwakula rami sai ya shiga ciki ko a samu ɗan dama-dama da sauki-sauki waƙad tara hudiya rahun wa amwalahun wa sha'irahun waɗannan bayan Allah sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu sun baro a sha'irahun danginsu waɗanda za su iya tsaya masu ko da bashi nema a ba mutum waɗanda za su iya tsaya masu ko da kariya ce ga mutuncinsu su samu waɗanda za su iya cin albarkacinsu har ma ba za a rena su ko a cuce su ba wa kharaju suka fita daga garin makka hubban lillahi wa rasulihi suna masu tsananin son Allah da manzon shi to yanzu ya mana bayanin almuhajirun gashi ya ba su lambar girmamawa ta barmanci lamba da cewa ula'ika humus sadiquna wannan su ne masu gaskiyar imani kowa sai dai ya biyo bayan su to ya koma madina kuma yaya su kuma bari a kai masu lamba su sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana to an je ga mutanen Madina sai kuma waɗannan da suka tabawwa'u ad-dara suka zaunar da muhajiruna a gidajensu shine al-Madina suka bada garinsu duk wani musulmin kirki cikinsu baka taba jin wani yayi ma wani gorin madina ba yan takife ne suke musu gori la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al azz minha al azan munafikai ne ke faɗin wannan magana ba mutanen kirki bane kuma ma mutanen kirkin garin su taka musu burki akan wannan bakan magana da suka faɗa to sai Allah ya ba su lambar su yace to su waɗannan da suka zaunar da gidajensu ko garinsu ga waɗanda suka yi hijira wal imana to nan kaga an yi akafin imani in ka fassara a yadda yake a haka kai tsaye da kuma waɗanda suka tabawwa ul imana suka baiwa suka saukar da imani aka ce a ba abinda ake nufi shine ana kaddara wani fi'ili da zai dace da haka abinda ya Allah ke nufi wallazina tabawwa'u ad-dara wa atakadu al-imana su ne wanda suka dauki garuruwan su da gidajen su da komai na suka ba muhajiruna dan an riga an zama ɗaya bisa ka'idar innamal mu'minuna ikhwa to daga nan kuma sai suka kudurta imani mai kyau mutanen Madina ba sun musulunta bane a ranar da Annabi ya hijira ina abin ya wuce haka an ce lokacin da da'awa da zaman makka yawa annabi kunci kusan tun shekara ta bakwai daga annabta lokacin ana magana saura shekara shida a hijira garin ya gagare shi zama kuma Allah ya ce ba zai hijira ba to kuma ya yi biyayya to sai annabi ya shawara sai ce to yanzu a fara nemo wasu daga waje kuma da gangan Allah ya tsara wannan manufar saboda da a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a makka yan makka yana zuwa da risalar nan suka ce namu ya samu masha Allah suka karba da yanzu haka wasu masu tsinin baki na zagin annabi ko su ka dawo shi cewa ai family ya kai family and friends ne ban ga da yazo yan garin su sun karba ba sai Allah ya kaddara yan garin su su kishi baki su karba musuluncin ya fara karfi a Madina sannan a biyo su da shi ko su bi shi sannan Makka ta karba to sai aka buge bakin sanya shi yasa duk sanyin gari ba za ka ji ta kana kyarkyara akan wannan ishin ba da ta yi family amma musuluncin family and friend ne ya ce maka dan uwan shi zai ce mashi ba haka bane ka daina faɗar wannan maganar sai ya maka dariya wasu sakin layi sun karya taka to da annabi garin ya mai tsanani sai ya shawara to yanzu bari mu fara neman wanda za su musulunta ya je tsa'ifa ya nemi ya gana da manyan gari manyan garin suka zuke suka bashi da yan iskan gari aka rako shi da duwatsu ya haƙura da tsa'ifa daga baya dawo ya ce to yanzu shekara kusan ta goma sha ɗaya kenan bayan kusan yin shekaru da yammashi wancan akwai tsarin aikin hajji na jahiliya da larabawa ke yi sukan baro garuruwansu a zulkada su zo su yi a zulhijja su zo su gama su koma a watan muharram wanda wa'annan watanni guda uku dukkanin su watanni ne masu alfarma ba a yaki min ha arba'atun hurum annabi ya ce uku a jere shine zulkada zulhijja da muharram sannan ɗayan a ware shine rajab rajabu mudar kenan wanda yake bayyana jimada al-akhira wa sha'ban to annabi sai ya ce to ai mutanen Madina ko mutane za su zo aikin haji a wannan shekara kawai shi ma sai ya tafi filin haduwar alhali a Makka da wuraren taro uwa uba a cikin Ka'aba ana dawafi irin na jahiliya yana bin su yana dawafi irin na musulunci duk wanda ya gani sai ce in ya fahimci akwai babba a cikin su wani mai hankali sai ya kira shi da shi da yan tawagar shi bana tallata muku wani alkhairi ba sai menene ce musu musulunci ne da haka baka yada addinin ba mu ina ga mun same shi a arhane sai muke mashi wani rukon haka haka wasu su fata-fata da shi har su faɗa wa mushirikan makka don a azabtar da shi to yana cikin wannan kewaye sai ya haɗu da mutanen madina sai ya ce ba na maku bayanin wani abun alkhairi ba suka ce menene suka ya ce musu musulunci suka ce to yi mana bayani ya yi ya dosa musu bayani gashi gashi gashi gashi gashi yana cikin bayani ya kammala sai wani daga cikin mutanen madina sai yake ce musu yan uwa mu karbe mutumin nan mu karbe shi suka ce mashi me yasa yace wannan mutumin babu raba daya biyu shine annabin da yahudawa a madina suke cewa idan yazo za su hada kai da shi sai an wartake mu a garin yanzu kaga mai hikima mai maza mu riga su sai mai masu shigar sauri suka ce kuma gaskiya ne fa to suka tattauna anan sai suka ce to amma dai za a za a sami lokaci sai a zauna ya ce musu babu damu wannan kusan a shekara ta sha ɗaya ke nan daga annabta suka ce mishi to za mu samu wuri za a zo a tattauna aka ci gaba da magana da juna ba waya ba kuma amma an riƙa murasala to shine a shekara ta sha biyu suka samu wuri a akaba wani dan yanki ne haka in ka bar makka baka je madina ba dan kada a yi taron a makka idan ta abu jahal ya kai wurin za a abinci kada a yi taron a madina akwai yan tubbu da hasada za su warware kullum sai aka samu wani wuri sai mutanen madina suka zo da mutane goma sha biyu mutum goma daga kabilar khazraj mutum biyu daga kabilar aus shi kuma annabi sai ya zo da al-abbas ibn abdul muttalib abbas ba a lokacin baban abdullahi dan abbas bai musulunta ba amma da ya ji annabi na shiri yana tsintar mutanen da za su musu abubakar sai ya ce ni ma zan bi ka ya ce saboda mai ce kada su cuce ka ba ma so su taɓa ka shi ne abinda Allah ya faɗa wahum yan hauna anu wa yan hauna anu suna hana a cutar da shi amma sun ƙi musulunta abin da mun mamaki kana zage ce dan wannan za ka zage ka ji kawo ya kashe mutum da mari kar ka ƙara zage shi duk da dai ni ma ba musuluntan ne ba amma dai ba zai zaɓu ba abin rabo ne to shi kenan annabi ya zo suka zauna su duka sha biyun suka musulunta suka ce mashi amma abin nan a bashi a rufi mu za mu koma karka zo madina za mu ci gaba da yaɗa manufa to shine a lokacin sai ya haɗa su da mus'ab dan umair mus'ab dan umair matashi ne ya haddace duk wata aya da aka saukar a lokacin yana jiran a saukar da wasu ma ya ci gaba da kaga dalibin makarantar hadda ne bai bai sauka ba gashi kuma wani matashi ne Allah ya hore mashi iya mu'amala da zai zo ya tallata ka zage shi ba zai rama ba so da yana da manufa a gaba yana ne da qualities masu kyau sai nabi ce to musa ka bi mutanen nan ka je ka ci gaba da yada addini yace an gama ya rasulullah daga nan kawai ya wuce ya bi su da ya je sai ya sauka a gidan as'ad ibn zurara wanda da shi aka zo ya aje shi a gidan shi cikin wata shida sai da ya zama a madina zai wahala ka samu wani babban gida da akalla mutum ɗaya bai musulunta ba to da in ma an yunkuro ka nemi haɗin kan wasu to ɗan ya musulunta sai ka suna ce maka to kaga wannan abin da ya zo a haka mu bi shi a hankali saboda dan gidansu na ciki in ga ci a fefa da wanda suka musulunta da dan gidansu kila shi ne garkuwar gidan kuma to haka da shekara ta zagayo shekara ta goma sha uku daga annabta kenan sai musab ibn umair ya shirya da al'ausu wal khazraj ya ce to yanzu a yi babbar tawaga ma haɗu da annabi wajen aikin hajji daga nan sai a yi sabu a ci gaba da tattaunawa ɗori akan tabara waccan ta farko ita ake ce mata al'aqabatul ula mutum sha biyu kawai aka samu wakilci daga madina aqaba ta biyun nan da ta zo shine aka samu mutum 72 karin mutum 60 mutum 70 maza mutum biyu mata sai suka sake zama a adai a nan akaba aka tsara aka shirya suka ce za su je su ci gaba da yada addini shi kuma ya ce to zai ci gaba da tuntuba ya ji wani ci gaba aka samu bayan yan watanni da aka umarci annabi kawai da ya bar makka gaba daya tunda dai wani alherin ba karɓar shi za su yi ba a kawai ya koma madina an yi umarni da yin hijira kenan to daga nan shelanta wa sahabbai abin da ya gudana da hijira yayi yayi hijira an ce wani wani dan Najeriya ko ya je yana dawafi haka to yana dawafi yana abubuwan da gaskiya bid'a ne sai ya dangwalo Ka'aba ya shashafa ya taba nan wani balarabe ya zo ya ture shi ya ce masa haram alhaji haram haram bid'a bid'a shine ya tura balaraben ya ce mai munafikin banza ka ce mu mana haram duk ba kuka kore annabi a garin ba yana son garin nan kuka kore kyale ni sai na yi shi ba larabe bai san me yake ba shi bai ji larabci shi bai ji hausa amma da ce munafikin banza ko ko kore shi a garin nan yace na tabbatar na san garin nan ko kore shi yana san garin nan kyale ni yanzu ne zaka zo ka gari ta nuna abu ya abu ya nuna wato ya zama naku da kyale ne in yi to amma da yaba wannan ya kore shi ba kila ma ya ganshi dan farin farin ne kila ba dan saudiya bane kila ba ba kore shi bane kila wani wani buzun lebanon ne ko palestine kila ma da afirka ne to annabi daga nan sai shirya sai hijira yana zuwa kusan an samu musulmi masu tarin yawa kawai sai aka fara manya-manyan ayyuka na addini aka gina masallacin kuba aka zo aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka samar da headquarter kenan daga nan aka halattar mashi da yin yaki duk zaman makka an yi ba a yadda yaki ba kuffu aidiyakum wa aqimus salati da sun yunkuro ya rasulullah cutar wannan ta yawa wulakancin nan yayi yawa wai ba Allah ya koka bai ta Allah ya aiko ni wai bisa hannu muke ciwo ne sai yana sani to haka ne ban mu ka fada mashi mana ya kawo dauki yace masa na fada mashi yace kuffu aidiyakum wa aqimus salat shine suna yin hijira sai aka saukar da cewa to yanzu an dauke dokar da aka sa ta hana yaki أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير to shi ma dai ba a fara yakin ba sai a shekara ta biyu aka fara da wasu yakuka kanana kafin a zo a yi babban yaki shine yakin badar mai girma kafin shi an yi wasu badar din an yi badar a sugura aka zo aka yi badar al-kubra aka zo aka sake badar ukura kusan yakin badar uku aka yi kusan duka a nan yanki amma dai wancan shine babba sauran yan kanana ne to waɗannan mutanen muhajirun din da aka yi hijira bayan an yi hijira an koma suka karbi masu gudun hijiran nan daga makka suka mutunta su annabi ya kulla yan uwantaka da ce to kai mutumin madina ga dan uwanka mutumin makka kai abu darda misali ga dan uwanka abdurrahman ko ga dan uwanka wani haka ji ya hada su yan uwantaka kawai da an zo sai mutum ya raba gidan shi biyu ya ba dan uwan shi dake madina ya raba gonar shi biyu ko fadamar shi biyu ya raba shagon shi shagunan biyu ne ya bashi daya ya raba jarin shi biyu ya bashi rabi in yana da mata biyu ma ya saki daya ta gama inda ce aura zan biya sadaki kaga wannan shine hakikalin kishin addini yasa Allah yake cewa mu ɗan mu'mini ya kamata mu zama a dunkule ne to shine Allah ke ba su wannan yaba waɗannan da suka bayar da gidajen su ga masu hijira kuma suka kudurce imani ai alkuhu wa humul ansar sune mutanen madina min qablihim tun kafin ma masu hijira su hijira mana sun musulunta tun kafin a bada umarni a hijira fattanabbu wa wa qula fil iman fattabawu zaunar da masu gudun hijira da kuma daukar imani ko kudurce imani min qabli hijratil muhajirina an yi wannan ne kafin masu hijira masu hijira wa qudumihim alaihim kuma kafin su isa garin yuhibbuna man hajara ilaihim suna tsananin son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim haja ba su da wani abu na ganin kyashi ko hasada a zuciyarsu da inda inda inda hasada ba za a yi ba kuma in ka kalla za ka abinda zai baka mamaki inda za gane karfin imanin mutanen Madina bayan duk an gama wannan gwagwarmaya duk yaƙuƙan da annabi ya fita da su aka yi ta yi duk suka rufe da yawa daga cikin harkokin kasuwancin suka tare a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ana yaƙi ana da'awa ana yaɗa addini suna cin duke suna bayar da lokacinsu da jininsu da annabi ya rasu da aka naɗa khalifa sai zama wancan ne da yawo hijira kuma suka karba da ya rasu aka ba umar cikin muhajiru da ya rasu aka ba usman cikin muhajirun da ya rasu aka ba ali cikin muhajirun daga nan mulkin ya koma sarauta karkashin daular banu umayya muawiya dan dan makka ne daga nan mulkin ya tafi a haka har tsawon mulkin da daular banu umayya suka yi har shekara ta 93 bayan hijira tun daga shekara ta 41 bayan hijira bayan kammala khilafar rashida duka ba su tada kayar baya ba mulkin daga nan kuma madadin ya dawo ga 'yan madina sai ya koma gidan hafsu abdullahi dan abbas gidan banul abbas daular abbasiya ta karba ta ci gaba da jan zaranta har kusan tsawon shekara 560 sannan daular ta fadi sannan ta koma andalus su dai ba su yi mulki ba kuma ba su yi raki ba shi yasa duk da rasuwar annabi ya kira su su kadai mutanen madina ya ce ku zo ya ce duk abin da za ku gani ko na son kai ko na danniya ko abin da zai so ta zuciyarku ku yi haƙuri alƙawarin mahaɗata da ku shine tafkina na alhawu da ke filin alkiyama za mu haɗi a nan sai mu rankai sai aljanna amma ka fita da kula kuma duk abin da wani mai mulki zai nema na haƙƙin shi a kanku tabbas ku ba shi haƙƙinku kuma in ya ba ku ku karɓa ku yi godiya in ya hana ku kar in ji ihin ba tawaye wannan wasiyar mutanen madina sun yi kokari kwarai da gaske yanzu kana ga jam'iyya ce fa wani zai dan shekara hudu a ciki kai ka shiga kwanan nan a fara fitishin ba a yadda abin nan sabbin tuba su riƙe madafin iko ba mukamin ma duniya kenan to haka aka yi ta yi shi yasa ko da aka je ma fatahu makka yayi rago ma duk bai ba su ba suka dan nuna damuwa ya tuna musu wancan ni'imar da Allah ya musu kuma da cewa ga wasiyar da ya musu hakura kuma suka hakura to shine Allah ne yake gabatar musu da lambar girmamawa wala yajiduna fi sudurihim haja ba su da wani abu na hasada a zuciyarsu mimma utu na daga abinda aka ba su ko na daga abinda aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da almuhajirun waɗanda suka yi hijira min amwali bani nazir na daga dukiyoyin banin nazir al-muftasa bi wanda annabi yake banta da shi wannan gurin kuma Allah ya jinjina wa mutanen Madina saboda wani kokari da suka yi kai ka san wancan yahudawan banin nazir kai ka san za a samu kudi a wajen akwai kaddara kuma ga jiya mun mutu yadda aka yi bayani ma fa Allahu ala rasulihi falillahi walil rasul walil qurba da annabi ya karbo dukiyar wanda suka fi kowa fama da bakin talauci sune muhajiruna kuma daga cikin manufofin shari'a shine a kawar ko a rage talaucin al'umma sai annabi ya fi daukar kyauta mai yawa yayi ta ba muhajiru jiya mun mutu a karatu cewa kwata kwata mutum uku ya ba a yan madina amma duk wanda ya ba dukiya mai kauri kyautar yanke talauci muhajirun ya ba amma wasu raki ba shine Allah yake cewa aiku wa mutanen nan lalle ba su da hasada wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su da bakin ciki lura da abinda aka baiwa mutanen makka wa yu'thiruna ala anfusihim kuma suna fifita waninsu akan kansu walau kana bihim khasasa koda suna da buƙatuwar wannan abun hajatun koda suna da buƙatuwar ila ma yu'thiruna bi zuwa ga abinda suke fifita wani akai wa ruwiya an ruwaito an ibn umara daga abdullahi dan umar annahu qala shi ya ce uhudiya da rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ra'sa shafi wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaika wannan asari ne ko wannan hadisi dai nuna mana yadda suke da yan uwan taka da sauraron wasu kowa tunanin shi wane wane wane wane cikin waɗannan sahabbai radiyallahu anhum wata rana wani na zaune kawai sai aka aiko mashi da kan akuya aka ce kai ma gashi nan ka dan taba ana kawo mashi ya ga a aiko ana da bukatar kan akuyan nan zai taka rawa fasala sai ce wa matar ke lura inna akhi fulanan wa iyalahu ahawaju ila hada minna yace gaskiya makocin mu da ke nan gidan gaba da mu da shi da iyalan shi sun fi mu bukatuwar wannan kan akuyan kila ban ka tambaye shi me dalilin ka sai ce to ai ina ga mun fi shi dama dama fa yanzu kai rana ya ce ba ga yadda muka sha gara ba ko fato bakwai da su aka dafa ko fato fa kawai sai mutum ya samu kuɗi zai je kasuwa sai siyo ko fato sai a zo a gyara sai a zuba abin nan a sa man gyada ya sha magi ya sha tarugu ya sha shambo sai a ta tuttura muku a ɗan ludayi a ce sha to irin shi fa sai ce ke ko fato bakwai ai mun ci daɗi rana ya ce a bashi da alamun ya fi mu bukata matar kuma sai ta yi muwafaka sai ta ce a baya a zama ta yanzu yanzu ce haba sai ta ce to za a baya sai ka yi gaba kawai ta ce haba da balangu aka yi mata suna sai dai karkadin kanshi ba ta kai ba kuma da ta daba ba ta san maka ba to kawai sai ya ɗauka sai a baya mutumin ne ya ɗauka ya bayar fa ba aka buɗe da shi sai ya aika ma wancan mutumin na gaba da shi falam yazal shi ma wannan kan akuya bai gushe ba yub'atu bihi wahidun ila akhar ana aika shi daya zuwa ga daya hatta ta dawo da sab'atu abayati har sai da aka kai shi gidaje bakwai kuma adat ila al-awwali sannan sai ta dawo gidan farko da aka kai ma na gaba shi ma sai ce ke ina gidan gaba sun fi mu bukata aka kai na gaba aka kai na bakwai na bakwai kuma daga shi sai wannan shi ma da aka mai sai yake ta kai gidan gaba sun fi mu bukatar kan akuyan nan dauka ki mayar musu dauka a kai musu kawai sai ga an shigo da abu to sai kira mai dake ce to yanzu a gyara yanzu a gyara kaga ya samo ladar gidaje bakwai kuma ya ci dadi Allah kenan shi yasa Allah in dai ka bashi rance zai biya ka kuma rance Allah ba yana rancen mu bane kai yanzu don da yazo wajen kai ci bashin naira dubu daya naira dubu ɗaya zai dawo maka da ita zai wuya dawo maka da dala dubu ɗaya naira dubu ɗaya in ma ba sa'a bai dawo maka da ita lokacin da farashin ta ya kari ko darajar ta taro amma Allah dai ka san ba zai ci ba za ka bashi ba ya shi rancen dubu ɗaya naira dubu ɗaya ya ce da ita zai biya ka ba a'a wani abu ne fiye da haka Allah madaukin sarki kala ta'ala ya ce wa mai yuka shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi bakar ruwar kanshi hirsuha mugun kwaɗayin kanshi alal mali da dukiya fa ulaika humul muflihun waɗannan sune masu samun babbar rabo kaga muhajirun ulaika humus salihun mutanen da suka aka cimmawa a Madina ulaika humul muflihuna sune masu samun babbar rabo kowa dan aljanna ne kenan ai alfaizuna bima aradu su masu rabauta ne bisa ga abin da suka nufa wa yuqalu ana cewa ashuhu bakar ruwa shine an ta'kula mala akhika gulma ka ci dukiyar dan uwanka bisa zalunci fa zakal bukhul wannan ai ruwa kenan wa bi'sa shay'ul bukhul da wani abu idan ya zama ruwa suka ce ruwa shine ka ci dukiyar wani ko ka hana a ci taka amma dai shuku shine ka ci ta wasu ka ji ka ci banza su zo tin taka kuma ka hana shine mutumin da ya hada rowa bukul kenan da kuma hirsu kwadai wanda ya hada goshara wanda ya hada wannan abubuwa guda biyu shine ake ce mashi ash-shahi bakin marowaci kenan kana ibn Umar Abdullah ibn Umar yake cewa laisa shuhu ayyam na ar-rajulu malahu ba wai rowa bace wai mutum ya hana dukiyar shi innama shuhu abinda ake cewa bakar rowa shine an taqma a ainar rajuli fi ma laysa la ka nemi wani abu a wajen wani cikin abin da baka da hurumi ko haƙƙi wakila an ce mallam ya akhud shay'an nahahu Allahu an aqlihi wanda bai riki mallam ya akhud shay'an wanda bai riki wani abu ba wanda nahahu Allahu an aqlihi Allah ya hana shi rikar shi wa yamnam wa lam yamna shay'an amarahu Allahu bi salihi kuma bai hana wani abu da Allah ya umarni ya umarce shi da ya bada shi ba to waqahu Allahu shuha nafsihi wannan mutumin Allah ya tsare shi bakar ruwar kanshi to mutanen Madina sai suka samu wannan matsayi suka samu wannan sheda suka sami madaukakan darajoji a lahira shi yasa za ga an ambace su a wurare da ambato mai kyau laqad taballahu 'ala nabi wal muhajirina wal ansari sai ce walladina tabauhum bi ihsan kenan an yafe wa annabi in ma yayi an yafe wa muhajiruna an yafe wa ansaru kuma babu sharadi ka san akwai dadi a ce faɗa mai za ka faɗa ba kai amma da aka zo kan wanda ba su ba sai aka ce walladina tabauhum waɗanda muka biyo bayan su mu ma an yafe mana amma da sharadin bi ihsan in mun kyautata duko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sai na Usman ko me sai na Usman ya ya shiga aljanna ma garra Usman ma fa'ala ba'da yau daga yau bayan a shekara tara kenan bayan hijira ko me Usman yayi sai ya shiga aljanna kenan ko bai san shiga sai ya shiga Allah zai matsa mashi sai ya shiga kuma Allah baya saba alƙawari yace wa ba'da an dakara ta'ala simfal awwal bayan Allah ya ambata mana tawaga ta farko min min lahumur rutubatu al-ulya daga waɗanda suke da daraja ta can koli fil islami a cikin musulunci min al-muhajirin wal ansar cikin waɗanda suke hijira da wanda suke mutanen Madina ne kullum bi wazifatihi allati qama biha kowane daga cikin su akwai aikin da ya tsayu ga yin shi muhajiruna ga irin aikin da suka yi ansaru ga irin aikin da suka yi akan muhajiruna min qablihim an atba mai ya ati ba da hu sai Allah ya biyo baya da bayanin waɗanda za su zo a bayan su li bayani ma lahum wa ma alaihim don yin bayanin abin da yake tattare da su na lada in sun aikata wa ma alaihim da abin da zai iya jawo musu zunubi qabla al-awwalina kafin waɗancan na farkon alladina kanu salafahum waɗanda sun kasance su ne salaf ɗin su ne marigayen su ne magabatan su فقال لألا مدوكين سركيتي والذين جاءوا من بعدي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنا إنك رؤوف رحيم Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim da kuma waɗannan da suka zo a bayan su kuma ga lambar yaban da za a ba mu amma namu akwai kai wallahi namu sai da ga sa sharuɗa da waɗannan da suka zo a bayan su tunda can an ce ulaika humus sadiqun nan an ce ulaika humul muflihun ila mu ma da sai ce wallazina ja'u min ba'dihim ulaika humul faizun da ina haka za ina ai wasu sun ja mana akwai akwai bara gurbi ne da yawa to sallah ce to su waɗannan sai da ka'ida in ka bar su a saken nan da matsala ai min ba'd lil muhajirin wal ansar ila yawm al qiyama waɗanda suka zo bayan muhajiruna da ansar har zuwa ranar al qiyama to ga kaidin da aka yi mana Allah ya ce zan sa musu albarka ne in sun kasance ya kuluna rabbana fir lana in sun kasance suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kuma ka gafarta ma yan uwan nan namu da suka riga mu yin imani kaga yanzu kenan mu yardar Allah gare mu ta dogara ne da nema wa magabata gafara to yaya wanda yake tsine musu kuma cewa kai ba za a yarda da kai ba sai ka nema musu gafara sai mutum ta shi ne masa ma zai kaga wannan nisa ne ninki biyu suna cewa Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani abu na farko kenan wala ta jari fi qulubina ghilla ya Allah kada ka sanya mana hassada da ganin kyashi lilladina amanu ga waɗannan da suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lalle kai mai tausayi ne mai jin kai kenan sai mun tabbatar da tauhidi dan wannan kalmomin suna tabbatar da shi sannan sai mun aikata waɗancan ababe kuma sai mun kudurta rububiyar Allah kullu wahidin min alqa'ilina li hada alqawli kowane ɗaya cikin masu fadar wannan maganar ya kusidu bi man sabaqahu yana nufin waɗanda suka riga shi mimmanin takala qablahu min min gairi fasilin mimman intakala daga wanda ya cirata ya tafi ya wuce lahira kabla hukafin shi min gairi fasilin ba tare da rabawa ba kenan waɗannan ayyuka ne da ake neman a yi su ba tare da cewa an ba mu zafi ba ne ba cewa ake ba to wanda dina da umin ba ne ya kunu na rabba na lana aw wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman aw wa la taj'al duka ukun sai mun hada mun yi wa yantahi ila asrin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan zamanin yana fikewa har karshen zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yadkhulu fi ikhwani alladhina sabaquhu bil iman sai ya shiga cikin waɗanda suka rigaye shi da imanin jami'u man taqaddama min almuslimina gaba ɗayan wanda ya gabata daga cikin musulmi wala yuqsamu bil ladina sabaquhu khususul muhajirin wal ansar ba ana nufin iya muhajirun da ansar ne kawai suka gabace mu da imani ba da usurihi domin akai haka an takaita zanta kenan irin su dan bodiyo wanda suka gabace mu to sun shiga cikin waɗanda alladina sabaquna bil iman mu ma wanda za su zo daga bayan mu ma za mu shiga cikin addu'ar su ta walladina sabaquna bil iman kenan kullum abin na ƙara faɗi ne har a zo duk a ko tawagar ƙarshe kaga kenan in mutum ya zama mutumin kirki daga cikin manyan fa'idodin da zai samu addu'a daga biliyoyin mutane a kyauta kullum muka zo ta iya za ka ji ana ambatan wa'ala ibadillahi salihi kana zama na gari fa ka shiga tahiyar kowane musulmi ka shiga tahiyoyin da zai ba karamar dama bace da kuma babban ni'ima yace wa in kana huwa aslu sababin nuzul duk da cewa ayar ta sauka ne don ambaton muhajirun da ansar inil hukmu amun amma addu'ar ai gamammiya hukuncin gamamme ne ai addu'a li kullil muslimina li jami'i man taqaddama wannan addu'ar ko wannan hukuncin ya hada gaba ɗayan musulmi cikin waɗanda suka gabata ko ya gabatar yake na kusa ko na nesa wale man kana ma'ahu fi zamani haka kuma addu'ar ta hada da wanda suke rayuwa tare da shi a zamani daya matakar ya gabace shi da imani kuma shar'a ta'ala yuhki ma jara bainal kuffari da yahudi sannan Allah ya koma ya ci gaba da akaito mana abin da ya gudana tsakanin kafirantan na Yahudawa min bani Quraiza daga kabila min bani Nadir daga Yahudawan bani Nadir wal munafiqina da munafikai wayya ta kaya ne tun daga sa Abdullahi dan Ubayy dan Salul sun maza maza sun je sun ce to idan an zo ana kokarin a fitar da ku ku kafe ba za ku fita ba idan ya matsa sai ya yaƙe ku to muna tare da ku kuma za mu kawo muku dai dauki a yakin to yanzu dai ga al'amari ya ƙare banun nazir an kore su wai ina labarin munafukan madina sun kai dauki shine Allah ce bari in kyanke samu ku inda ta kaya min al-aqwal al-kadhiba na daga maganganun ƙarya wal ahwal al-fasida da yanayi na barna da waɗannan munafukai suka kulla alaka da waɗancan kafirai wa ta'jibul mukhatabi da kuma mamakin abokin magana minha da wannan yanayin da ya faru ba da hikayati ahwalil mu'minina wa aqwalihim ala ikhtilafi tabaqatihim bayan ya hakaito mana yanayi da zantukan mu'minai kaman su muhajirun da ansar da wallazina tabi'uhum bi ihsani ala ikhtilafi tabaqatihim duk da sassabawar matakan su to mene ya faru sai Allah ya kai to mana abinda mushrikai suka kulla ko kafirai suka kulla da yahudawa
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله يشهد قاعد تكايا ألم ترى يا كي وندا يكي مغانا لكي بك غني بني إلى الذين نافقوا بك غوالا نند سكي منافنشي با har suka yi tafiyar cikin dare ya kuluna da ikhwanihim alladhina kafaru suka je suke faɗe ga ‘yan uwan nan nasu da suka kafirta min ahalul kitabi daga kafiran ahalul kitabi wahum banu nazir su ne larabawan banu nazir wa ihwanihim fil kufri da yan uwansu a kafirci suka ce musu la in ukhrijtum munafikai suka ce wa yahudawa wallahi la mukasmin fil arba'ati wuri hudun da aka maimaita ta duka rantsuwa ake yi suka ce musu mun rantse da Allah matukar an fitar da ku minal madinati daga madina la nakhrujanna ma'akum wallahi sai mun fita tare da ku duk wanda yazo ya ce ku fita wallahi tare za mu fita wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu taba biyayya ga wani ba ko shi waye har abada fi khidlanikum in dai a cikin yin mashi biyayya akwai wulakanta ku in dai za ku wulakanta yanzu wannan wa suke ni bila laifin suke ba shine ba hada ana shine ahada Allah ya san su kuma an dauki an yi maganin su wa in qutiltu suka ce wallahi in har yaya suka yaƙe ku wace fatin minhu lamu almudiya an share lamun din ne saboda an san da ita lanan surannakum wallahi suka yake ku wallahi sai mun taimake ku wallahu yashhadu sai dai Allah yana da tabbatacciyar shaida innahum lakadibuna su makaryata ne kafin abin ya faru Allah ya faɗa cewa wallahi ba za su yaki ba za su taimake su ba kuma suna kallo aka tafi anguwa aka tsara mutanen nan kwana ashirin da ɗaya duk a kan idinsu a kan idinsu aka fara tsara bishiyoyin dabinansu ma ƙafa'atun millinatin autaraftu muha ƙa'ima ala ƙa'imata ala wasu fabi izinillah a kan idinsu yahudanan suka leko aka yarjejeniya aka ba su sharaɗi gari ya cika da labarin sharaɗin ba munafukin da ya yi motsi والله يشهد إنهم لكاذبون ولئن أخرجوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون التي لئن أخرجوا والله كو أنفتدسوا la ya kharujuna ma'ahum wallahi ba za su fita tare da su ba wa in qutilu kuma wallahi ko an yake su la yansurunahum ba za su taimake su ba wala in nasaruhum in ma sun kawo masu dauki ai ja'u li nasrihim in ma sun zo dan su kawo masu dauki la yaku la yuwallunnal adbara wallahi sai sun ba da baya sun malayun sarurun sannan ba za a taɓa taimakar yahudawa ba yahudawa a madina ba wanda zai taimake su mushirikan makar ƙarya suke ba za su iya kawo ɗauki ba munafukan madina ƙarya suke ba za su iya kawo ɗauki ba kuma wallahi yadda allah ne ya faɗa haka ya faru don shi ne dama a yi masanin komai tun kafin abu ya faru ya sani ma shi ta kana wa illam asha wa ma shi tu illam ta sha lam yakul خلقت العبادة على ما علمت ففي الخلق يجر الفتاة والمسل kowa na rayuwa ne bisa yadda Allah ya tsara abin ya faru to sai Allah ya mana dalili kamar Allah ya ce to wai kun san dalilin da ya sa munafukan garin nan suka ki kai ma yahudawan garin nan taimako Allah ce la antum ashaddu لأنتم أجد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون yace la antum Allah yace wallahi ku dinnan mana ku musulmi su Muhammad ibn Maslama ibn Abi Bakr wane ne duk ku musulmin nan ko ashaddu rahabatan ku suka fi jin tsananin tsoro fi sudurihim azzukatansu minallahi fiye da Allah mana tsoron da munafukai suke maku ya fi tsoron da suke ma Allah wanda suke bayyana a fatar baki idan ja aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junna to kaga kenan wannan ke nuni akan me musulmi yana da kwarjini amma sai ya rike mechanism ko sinadaran wanzar da kwarjinin shi yasa hadisi wanda Imam Abu Dawud ya fitar ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushaku an takada'a alaikumul umam Annabi yace wallahi saura kiris al'ummomin duniya za su yi muku cha kama takada Allah akalatu ala qas'atiha yadda ka san maciya abinci na kewaye akushin cin abinci sai sabai suka ce amin qillatin yawma idin ya rasulullah lokacin ba mu da yawa ne annabi ya ce la bal antum kathirun kuna da dan karan yawa kuna da dan karan yawa lakin asabukumul wahan rauni ne kawai ya same ku suka ce mishi me wahan din yace abu biyu ne wahan din hubbud duniya son duniya son duniya wa karahiyatul maut da kuma kin mutuwa amma kalkalewa duniya waye nazarin ta ce mai duniya waye babba mai duniya waye na Allah mai duniya shikenan sannan aka zo labarin mutuwa ga ba a santa ana ta yan kauce kauce wani dan tambare tambare da zai kawo ta sai gana kawarwa sai dai in aka yi wani gidan abinci sai a dan yi hotuna ko ko a yi wani wurin wasa a sa hoton yara a nemo ma larabawa ko turawa duka dai ana dan nuna dai to ana nan dai a raye amma ya kamata ya kai gidan abincin da akwai abincin da ake ci a mutu ko sai hoton kwarangwal sai a kawo hoton mai kanjamau ya ci abinci ya tsotse sai a gefe a yi hoton kaburbura ga sanan da na yara da na manya da tsaffi da tsaffi masu ciyawa ta ce saboda inda ka ci daɗi to ka tuna kuma nan ne za ka zo to sai ga ba a yin haka wanda wannan tunani ne irin na yahuda aka ɗauko aka sa a kwakwalenmu kuma muka yadda an sa muka yadda ya zauna a za ga yahudawa ya wadda a haduhun lauyo an maru alfasana ɗayansu na buratar da za a raya shi shekara dubu kuma allah ya ce na ba zai iya raya shi shekara dubu ba bal koma ya raya shi dai ba zai iya kaiwa wani dogon lokaci ba shi yasa za ka ga wurin da aka yi ta'unu amwa yahuda wannan inda inda cutar ta fara tasowa kafin ta mamaye makka madina fa'ifa tehama da sauran wasu yankuna na hijaz to daga wani yanki ne a nan yankin gaza wajen falastin da ake ce mashi umwat yanzu wurin na hannun yahudawa yahuda suna da tarihin wurin ya taɓa samar da wata annoba da ta yi mummunan kisa to don a share alamun mutuwar garin suka canza mane garin suna sannan aka dasa fulawoyi aka yi wurin tambele da shakatawa don dai a manta da mace-macen da aka yi a wurin to amma dai kuma wannan ba zai sa a manta ba ko ba zai hana mutuwar ta aikinta ba to la'antum ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah wallahi sun fi jin tsoron ku fiye da Allah a cikin zukatansu ay anna rahbatahum tsoron da suke je fi sirri a boye minkum daga gare ku ashaddu min rahbatihim min Allah sun fi abin da suke jin tsoro na Allah yuzhirunaha wanda suke bayyanarwa yuzhirunaha lakum wanda suke bayyanar maku wa kanu yuzhiruna lahum rahabatan shadida min Allah sun kasance munafikan nan suna bayyanar musu da tsananin tsoron da suke wa Allah madaukakin sarki ai la yaqdiruna ala muqabalatihim Allah yana nufin dai anan ya musulmi ku kwantar da hankalinku munafikai ba za su iya fuskantar ku domin taimaka ma yahudawa ba li'annakum ashaddu rahbatan fi sudurihim min kulli shay domin sun fi jin tsoron ku fiye da tsoron kowa zalika bi annahum qaumun la yafqahun domin su wasu mutane ne waɗanda kwata-kwata ba sa da fahimta la yafhamuna ba sa da fahimta wa illa in ba haka ba lama fanul makhluqa da basu ha'inci wanda aka halitta ba ashadda mimma faful khaliqa lama faful makhluqa da basu ji tsoron wanda aka halitta ba ashadda mimma faful khaliqa yadda suka ji tsoron ko suke jin tsoron wanda ya halitta ai babu dabara ai Allah kullun tsoron shi ake ji kalmomin annabawa da manzanni da mutanen kirki da aka hakaito mana ko aka ruwaito mana ko aka suka zuwa Qur'ani daga kullun cike suke da jin tsoro wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين har annabi zakariya da ɗanshi annabi yahaya tsoro na suke ji Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suka san Allah su suka fi tsananin tsoro na to kaga kenan mutanen kirki tsoron Allah suke ji amma su munafikai wani mutum suke jin tsoro ko yanzu sai ga mutum hukiki kana zaton an yaye shi har ya girma ya ya fito duniya ashe yaro ne da famfas inda ce maki america na zalunta wurin ce ana ji ko ina da kyamara ni ba zan iya cewa america na zalunci ba ka dai bari in ta gane ba kyau ta faɗa shi kenan ku kyakken mutum ba wai waɗancan mutane ya fi jin tsoron sa akan mahalicin shi kenan bayan kuma wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi ko min al-maut wannan tsoron ba zai hana mutum ya mutu ba ba zai hana shi wucewa ba ba zai hana shi damkar Allah ba haka zalika akadu rabbika idza akadal qura wa hiya zalima to duk ba za su hana ba sai a karshe da zamu tsaya ne akan ta la yuqatilunakum la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judd ba'suhum bainahum shadid تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون التي لا يقاتلونكم جميعا فذا ستبا إيا ياكرك أدن قلبا وانا عندو كان يهودي wannan korewar da Allah ya yi har yau haka take shi yasa suka bata dare suka yi amfani da kimiyya aka yi makamai marasa matuki duka dabaranci amma ba tsoro ba a zo a yi gaba da gaba mana a zo a yi gaba da gaba turan ba haka yace ba zai share iran ko zai turo musu sojoji su shigo har garin su kama manyan garin su karkashe su nada wani shugaba da zai dace da al'umma yana rufe baki mai magana da yankun tsere ce mun shirya yanzu ma ku shigo shiru dama irin an duki juji ne a ji kukan gwazarma ba za su iya ba la yuqatilu lakum jami'a ba za su taba iya fitowa su yake ku gaba ɗaya ba sai dai gana ta to araba asara a rage asara a tura suwa ne a tura na'ura a tura drone a tura waye a tura waye haka suke mujtami'ina siyaƙe ku gaba ɗaya ba za su iya ba illa fi quran muhassanatin sai dai za su iya yaƙar ku ta ganuwa irin abinda a yan jarida ke ce mai yaƙin sari kanoki in kuka ɗan rafkana a ɗan wurgo dutse a ɗan wurgo makami a ɗan wurgo bom ya maku banna amma a fito a mubarara ina ba za su iya ba illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ko kuma su yaƙe ku ta bayan garu ta bayan dutse ko ta bayan katanga jam'u jida wa huwa suwar ko sur wa fi qira'atin jida Allah ya ce ba'suhum bainahum shadid yaqi wanda bakar gaba ta haifar da ke tsakanin munafikai da yahudawa ɗaya kenan ko kuma da ke tsakanin yahudawa da nasara shadidun mai tsanani ne li'ajazihim min qitalikum ko da ajazihim an qitalikum saboda gazawar su game da yakar ba za su iya yakar ku ba ba za su iya fitowa fili su tankare ku ba saboda haka sai dai su yi ta yan dabarbaru su ta yan hikinkimu laisa li hayyinihim bal hum fi gayatil quwwa ba wai dan suna da wani abu na rauni bane ko na karancin makamai da ba za su iya yakar ku ba a'a kawai abin da ya sa ba za su iya yaƙar ku ba shine saboda kwarjini da aka samu amma in ba haka ba lahum fi gayatil quwwa suna cikin tsananin ƙarfi wa shaja'a da da jarunta idan haraba ba'dhum ba'dha in sashin su yana yaƙar sashi wa amma idan harabukum amma in suka zo suka ce za su yaƙe ku fa yadqufu sai su rauni wa yadbunu sai su tsorata su firgita da rahabatin latifi qulubihim saboda tsoron da aka sa masu naku a cikin azukatansu duk inda musulmi yake in ya kiyaye addinin shi wannan kafirin suna jin tsoron shi in kaga suna mashi ganin walle-walle to ya zubar da kima ta kwarjinin addinin ne amma ba haka ba ko america in ka bi za ga to wani maki su bai ke nasara galiban gaji ake a fita ba ba da kuna muke nan ko kuma a yi nasarar da ba za ta shekara biyar ba za a koma gidan jiya to yana amfanin ta kenan babu amfani to da ka musulmi in ya rike addinin shi to shi kenan yana nan tare da rungunonin mala'iku wani karfi wani waye wani tanadi duk ba zai iya masu ba zai iya tasiri ba ta sabuhum jami'a Allah ya ce kuna fata tamwai kansa a hada ko bai kuna zaton da da yahuda da munafukai ai ga kinin sun hada kai ko kuma ai da yahuda nan da nasara ga kinin sun hada kai ta sabuhum jami'a wa qulubuhum shatta amma zukatansu a wawware suke mutafarriqa a wawware suke khilafal husbani fiye da yadda kake tsammani rabuwar ma ta wuce yadda kake tsammani zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan ya faru ne saboda su jama'a ne waɗanda ba su da hankali masaluhum fi tarkil imani misalin su wajen barin imani misalin irin waɗanda ba su da hankali ne dabba ko tsuntsu ko kwaro wanda ma ba a wajabta mashi ba wa ma sayahsulu alaihim min zalika da kuma irin abin da zai faru da su kuma suke gitta kansu ga halaka shi ma alama ce ta rashin imani min alqatli ko dai cewa za su iya fuskantar kisa wal asri ko kamewa su zama fursunoni wal jizya ko wal hazima da fasa su da fasa rundunar su da wargara su fi duniya tun a nan duniya to wannan abun kullun suna yi suna auna shi suna dubawa suna la'akari da shi sai su ga to yaya a iya tara arado da ka shi yasa za su ballo rigima sai a karshe su kira wasu su jona musu kuma su gudu tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta tsammanin ka kansu a haɗe yake amma wallahi a wawware suke ba a haɗe suke ba to lura da yanayin lokaci sai mu dakata anan Allah kai mu gobe sai mu tashi aya ta goma sha biyar a wannan sura ta alhashir abinda yake na daidai Allah ba lada kuskuren da kinki Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa alaikum assalam na'am to eh eh kamar ya takardun makaranta sai muka amfani da oke takardun gwamnati a bai halatta wannan shi ne ake ce mashi gululi shi ne gululi ka ɗiba kayan al'umma na gaba ɗaya kai kai amfani da shi a karan kanka ka ɗauko motar ofis a ɗauki matar kawai da tana na guda a kai ta ka kira mai keke na kai babu don kana ko kwamishina kowa ina sai dai motar dama ta daukar kowa ce ba haka takardun ofis na aikin ofis ne in wani ya ɗiba ya aikin kanshi ya ci gululi wa mai ya gulul Allah sun da alibirana haka ya faɗa duk wanda ya ci kuɗin gwam al'umma public pound kenan ko ya ci bi ma galla yawan alkiyama zai zo da abin da ya ci da ranar alkiyama in tarakto ya batar da lahira za ka shi da tarakto a kai shi ya za a yi ta ɗauku to ita lahira ba kiyasinta da duniya ba fadar mutum da zai daga tarabtu a nan duniya sai dai in ta roba ce amma dai ta karfin nan shegen nauyi gare ta in goma ya taka za ka gan shi akai har da wata gwam makila da ya batar haka takardun za ga wani ya zo da su a kake nan ga takardun foto ebo a ebo a lahira to wasu ma suna furincin ne a ce a ba sa furincin wani ne ya ci a duniya suka rako shi nan sai an gama hisabi a watsar to da ka yanzu shawar nake ba ku kulista ba rum ɗaya ne dubu hudu ko saya ka mayar musu ya fi sauƙi amma dai kam lahirar nan duk da dai fefa ba ta da nauyi amma akwai wulakanci a ga mutum da lodi a kai shi yasa annabi ya buɗe wa ibnul lutubiya wuta ibn lutubi ya yi amfani da ofis din shi ya samu alheri annabi ya buɗe mashi wuta ya aike shi ya ce to je ka can garin ka ce su ba da zakka ya je suka tattaro zakka yadda ya kamata shi kuma da aka aika aikin sai suka ce to kai kuma ga dan wannan zakara ga dan wannan alayyahun ga wata yar dubu biyu a yi guzuri ya karba to da yake mumini ne sahabi ne bai wuce gida ya ce ba sai je ce to rasulullah ga zakar da kuka bani an haɗo komai wannan ɗan ƙaramin kullum kuma nawa ne suka ba kaki annabi a gaban shi ya bata rai ya hau mimbar ya ce din na waje su shigo ya yi faɗa ya ce ina rantse maku da Allah ba ruwana da mutumin da zai ci kuɗin mutane ya zo ran lahira in saurare shi ya ce ba ruwana da wanda zai zo da akuya tana mashi ne ko saniya tana mashi mo ya tinkari karka tinkaro ne na faɗa na faɗa karka tinkaro ne ya ce mai ke damun hankalin wasu mutanen ne ma'aike su aiki ya zo ya ce mana gana ku gana mu don mai bai zana gidan uwar shi da uban shi su kawo mashi ba a yi bunin lutubiya haka ya maida abin aka hada a talakawa haka ake kana jami'in gona ko baturen gona daga ofis aka tura ka je ka duba wani ciwo da ke damun tumatiri suka ba ka kwando ɗaya ka karba za ka zo da kwandon lahira kuma ga shi lahira ba a miya ba a gwari ba a tatsewa a shanya don gaba su da kakar makalla ku ɗan sai dai ba su kawai ku mayar musu inda ɗan yawa kuma to ba zai bi ba a nemi afuwa to Allah ya samu dace wasu alaikum
gaban kana aikin ofis eh aka ba ka mota eh wata miliyan eh
sai kai shekara hudu an ce a bar maka a ce a rage kudin ta a baka eh sanya eh a shekarar farko an ci wata a miliyan hamsin kai da aka sace ba da sanya kudin ta bayan shekara hudu za a ce ka ba da miliyan goma
eh, in dai ma in dai ita gwamnatin ce in an ce gwamnati wanda ke jan zaranta lokacin ko in su suka ɗauki wannan matsayar ya halasta ko kuma an sa shi a doka dama in dai ka rike mukami na shekara hudu mota ko ta nawa ce za ka biya can fasan ɗinta wannan ya halasta mutum ya ci halal kaga zai iya yana ya karba ya ci gaba da hawa mutane ma ba za su gane oga ya sauka ba sai har yanzu suna dama za a ɗanci tsoron kayi a yanzu motar biliyan su yake yawa bai jin garin nan in kuma kaga za ta shanye maka kuɗi da mai tunda ka ga irin zuwan nan shan mai suke yi kan ba gobe sai ka sai da ita ka sai matsakaiciya wanda ya ce ka faɗa kwata shi ya faɗa kwata wa alaikum salam eh eh a ba mutum eh a wannan bai halatta ba shi ma saboda an tura ka ne ka duba su kuma in dai ka karban nan lalle in ka dawo gida za ka dan gyara wanda ya miƙo maka ya takar maka laga wannan sai ka duba kuma gaskiya fa 48 sai kamata a bashi sai ka zance ga harin nan ka san yanzu haka fa yana cikin damuwa ne fa in na sake koma zai gyara sai a tesin din shi da abin da ba yi ba ni yadda nike kaida nike dauka shine in naje dama ban karba in kuka kawo man kuka matsa kuka ce in karba zan zaunar da kun ce zan karba amma dukkan ku sai kun fadi ku shiga can ajin ku shawara na je dokan lere suka matsa na ce su shiga su shawara suka fito suka ce za su biyar wa mai shagon ya ba su na ce to an biya fi na ce ku zan tambaye ku tsakanin ku ga Allah ba kwa san malcinan nan suka ce a zuma suka samu za su sha sai da gudu ku ne ta ni ba san da su ta so a karka karba kuma su da suka baka suna dan suna kallon ka dan cin hanci da rashawa nan na ga ce yan wanki ya ce har da wani su da kar mutum ya karba kawai dai a duba su yadda ya kamata su wanda za su tura ka su sallame ka da abin da ya kamata su sallame ka bisa doka Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.